الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك أموى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة من ساكة صادوة أولا اللغة شيء لم تجبات ذكرتو أسوان اللتافي من البركة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها معنى صفة سلا النبي سيرة لأمين الله استبت أغريشي تنك كبر هزوا سلما كمركنا غنين تأيكشي mun yi karatu da ya gabata karatun da ya gabata darussan da muka yi har yanzu muna cikin muqaddima ne muqaddiman wannan littafi mai albarka har yanzu muna nan akan maganan da shi mawallafin wannan littafin Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala yake mana dangane da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yayin da aka sami maganan ɗaya daga cikin sahabbai ko tabi'ai ko wani daga cikin manya-manyan malaman marhaba ta saba wa ta annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye inda muke karatu mala yake cewa mutane sun kasu kashi-kashi akwai masu cewa ikhtilafu ummati rahma cewa yalwata al'umma ne idan kai sabani a cikin wata fatawa sai ka ba abin da ya fi sauki muna magana har muka zo inda سليمان التيمي رحمه الله تعالى يفرن شوى إن أخذت برخصة, برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله إذن كذوكي سوكي نكون مالمي دي باكا ستن وتفتوى أتسن الديني تو دكا شري سيس التارو سزمتو أتار لك ما ليتي راه ابن عبد البر أين يتي وقال عقبه هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا سمالا الباني فهذا الذي ننكره وهو وفق الإجماع كما ترى يوكم ذا متاش أفاد محمد ناصر الدين ليتبت وأما الرجوع إلى أقوالهم أما قوما وزوا كما جنجنس سوى أن من يمن يما لمين مذهبا والاستفادة منها دكما samun fa'ida da ƙaruwa a cikin maganganunsu, walisti'anatu biha ala tafahumi wajihil haq da kuma neman taimako wajen fahimtar wajen fahimtar fuskar gaskiya fi makhtalafu fihi cikin abin da aka yi saɓani ciki mimma laysa alaihi nafsun fil kitabi was sunna cikin abin da babu wani nafsi karara a cikin alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw ma kana minha bihajatin ila tawdih ko kuma a yi riko da maganan waɗannan manya-manyan malamai cikin abin da ke neman ƙarin bayani misali wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza da kaza da kaza sai ce abin da ake nufi da kaza din nan shine kaza sai maka ƙarin bayani malam yace to ai riko da maganganun waɗannan manya-manyan malamai din ba kuskure bane ina fata an gane idan ya zanto sun dace da daidai ko kuma suna yin ƙarin bayani ne cikin wani nafsi da ba a fahimci bayanin shi ba sai malam ya ci gaba cewa fa amrun la nunkiruhu yace wannan ba abu ne da muke kin shi bal na'muru bihi wa nahubbu alayhi bari ma dai mu muna umarni da a riƙa bin hakan kuma muna ƙoƙarin kwaɗaitar da mutane wajen bin hakan li'annal fa'idata minhu marjuwatun domin samun fa'ida a cikin haka a cikin bibiyar maganganu waɗannan malaman cikin ƙarin bayanan da suka yi akwai fa'ida marjuwatun liman salaka sabila lihtida'i bil kitabi was sunna ga dukkanin mutumin da ke fatan ya bi tafarki na aiki da alkur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce qala al-allama ibn abd al-barr rahimahullahu ta'ala malan ibn abd al-barr an-nimari yake cewa fa alayka ya akhi saboda haka ya kai dan uwana abin da ke kanka to lalle ina gargadinka فعليك يا أخي يا كيدن قوانا للي أكنك بحفظ الأصول والعناية بها كيقو قرين كياي الأصول إذا أكت الأصول أنا نفن الكتاب والسنة أيرا مقباتا أنا نفن القرآن الحديث من ظن الله صلى الله عليه وسلم والعناية بها لكم قرين كياي سنون النبي واعلم أن من عنا بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظروا في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنة لجم لجمل السنن المحتملة للمعاني ما نيجي cewa ka sani cewa dukkanin mutumin da ya kiyaye da ya kokarin ba da kulawa wajen kiyaye sunnoni na manzon Allah wal ahkamil mansusa fil Qur'an da dukkanin wasu hukunce-hukunce waɗanda aka kawo su a cikin alƙur'ani wa nazarun fi aqawil fuqaha ya kuma yi riko da maganganu na malaman fiqh fa ja'alahu aunan lahu ala ijtihadihi ya sanya wannan ya zamto shine abin da zai taimake shi wajen yin ijtihadi ko kokarin zakulo wani hukunci wa miftahan li tara'iq nazar zai zamto mishi kuma mabudi ne na hanyoyin samun ilimi da ƙara fara da bincike a cikin fanyen ilimi wa tafsiran li jumali sunanil muhtamilati lil ma'ani zai kuma sami tafsiri ƙarin bayani ƙarara na wasu jumloli da suka zo a cikin sunna al muhtamilati lil ma'ani wanda suke iya ɗaukan ma'anoni guda biyu ina fata an gane akwai hadisin da zaka ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umari da wani aiki sai a ce yana ɗaukan ma'anan kaza yana kuma ɗaukan ma'anan kaza to riko da alqur'ani da sunna da riko da maganganun waɗancan malamai na farko malaman fiqihu manya manya zai taimake ka wajen samun ƙarin bayani da haske a cikin iliminka zai kuma fara da maka kofan samun daman yin nazari a cikin dukkanin ilimin da kake koya مال يتي ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها shi wannan wanda ya ɗauki wannan tsarin bai yi bi ta zaizai ba bai yi bi ta zaizai ba ga wani ɗaya daga cikin waɗannan malamai ɗin ina fata an gane irin bi ta zaizai da ake masunnoni allati yajibu al-inqiyadu ilaiha wacce ya zama wajibi a jawo zuwa ga wannan sunna ɗin ala kulli halin duna nazar akan kowane hali ba tare da bincike ba ba tare da zurfafa nazari a cikin wannan ilimin ba abin da malai ya faɗa mana a nan shine shi wanda ya ɗauki wannan tsarin idan aka ce malam wane ya ce kaza ba zai bi shi ba saboda ya ce kaza a'a me ya hujjar shi idan abin da ya kawo mai ƙarfi ne kai ɗaya zai bi shi idan ba mai ƙarfi bane to ba zai ce ai malam wane bane ba zai dubi girman malamin ba a'a zai dubi girman abin da wannan malamin ya faɗa ne na hujja sai ya bi wannan hujja din ina fata an gane domin da yadda yake da girma ai bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam an gane ko mala yace wa lam yarih nafsahu mimma aqadha al-ulama bihi anfusahum bai kuma hutar da ran shi ba game da ababen da malamai suka riko da shi min hifdhi sunani wa tadabburiha na kiyaye sunnonin annabi da kuma tadabburin sunnonin annabi ina fata an gane shi bai hutar da ran shi ba ya ce a ni na huta tunda malam wani ya ce kaza a kullun yana kokarin bincike ne ya gano menene ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma kokarin tadabburi tadabburi shine kokarin ciro ma'anoni manzon Allah ya faɗi kaza me yake nufi da wannan maganar da yayi ina fata an gane wani ya faɗi magana me yake nufi da maganar da yayi shine at-tadabbur ina fata an gane ما ليتي واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر shi ma ya yi koyi da malamai ‘yan baya, ya yi koyi da sahabban annabi da tabi'ai wajen bincike da fahimta da kuma bincike na ilimi da kuma nazari na ilimi. Mala ya ce, wa shakara lahum sa'ayahum ya kuma godewa irin wannan ayyuka da malamai suka ɗauko suka yi ta yi, fi ma a faduhu wa nabbahu alaihi, cikin abin da suka ba da fa'ida na ilimi da kuma abin da suka yi tunatarwa akan cewa a kula da kaza a kula da kaza an gane ko sannan ya ci gaba da cewa wa hamadahum ala sawabihim ya gode musu akan ababen da suka yi fatawa na daidai allazi huwa aktsaru aqwalihi wanda wannan abubuwan da suka faɗi na daidai shine mafiya yawan maganganunsu da suka yi ولم ولم ولم يبرئهم من الزلل amma duk da haka bai barrantar da su daga zamiya ba bai ce imamu malik baya kuskure ba bai ce imamu shafi'i baya kuskure ba bai ce imamu ahmad bin hanbal baya kuskure ba bai ce an-nu'man ibn thabit abu hanifa baya kuskure ba ina fata an gane duk da haka bai barrantar da su daga kuskure ba su ma sun tabbatar da kansu kuskure saboda haka a yayin da suka yi kuskure shi ma zai tabbatar da cewa wani yayi kuskure a wuri kaza ina fata an gane duk da cewa idan aka dibi mafi yawan maganganunsu za ga cewa daidai ɗinsu ya fi kuskuren yawa to dan me in sai kuskure kuma sai abu wannan kuskuren dan me ya kamata kullum a rika duba ne zuwa ga abin da Allah subhanahu wataala ya faɗi a Qur'ani ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin sunna sai ayi amfani da shi idan aka samu ya saba maganar su sai a ce wannan kuskure suka yi ina fata an gane wannan kuskuren da ya jingina musu ai ba ta waya bace dama dan adam ne babu kuma dan adam da baya kuskure haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yake da isma cewa baya kuskure amma duk wani wanda muka sani a cikin al'umma ɗaya kun mu akwai wanda baya kuskure babu an samu daga cikin sahabbai wasu yi kuskure haka ne an samu ma'iz ya aikata zina zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuskure ya fi kowa kuskure bane kuskure ne an tabbatar mishi kuma aka mata aka mishi haddi ga ghamidiyya wacce ita ma ta aiwatar da zina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce aje a jefe ta aka tsakace ta wannan me ta yi kuskure ne manzon Allah ya rufa mata asiri ya ce tunda sahabiya ta ce shikenan ba za a yanke mata hukunci ba ashe ko da malamin ka ya kuskure ashe jingina mishi kuskure ba ta waya bane bal tabbatar mai ma da lada ne cewa yana da lada daya ina fata an gane sai malai ya ci gaba da cewa fahaza huwa talibul mutamassiku bima alaihi salafus salih me bin irin wannan tsarin shine ɗalibi wanda yake riko da hanyar tafarkin mazajen farko wannan shine wanda ya riko da tafarkin salaf annabin sahabbai ina fata an gane dukkanin wanda ya ɗauki wannan tsarin idan mutum yayi daidai ce mai yayi daidai inda ya kuskure ce mai wannan kuskure ne ina fata an gane wannan shine manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata an gane wa huwa al-musibu li hazzihi mala yace wannan kuma shine wanda ya dace da samun rabo wal mu'ayin li rushdihi kuma shine wanda yayi kokari wajen samun shiriyarsa wal muttabi'u li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam irin wannan dalibin shine mai bibiyar sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hadiyu sahabatihi radiyallahu anhum da kuma shirye sahabbai Allah ta'ala ya ƙara musu yadda gaba ɗayan su malam yake ci gaba da cewa wa man a'affa nafsahu min an-nazari dukkanin mutumin da ya hana kansa ya hana kansa nazari ina fata an gane ya tsaye da kanshi wuri ɗaya cik ya ce a'a mu abin da aka faɗa mana a cikin iziya shi za mu ɗauka mai amfani da shi abin da aka faɗa mana a risala shi kaɗai za mu riƙo mai amfani da shi ko da ku ya saba hadisin annabi ko da ku ya saba ayar qur'ani dukkanin mutumin da ya dauki irin wannan nazarin ya dauki wannan hanyar misali ina fata an gane wa adraba amma zakarna yayi watsi da dukkanin abin da muka ambata a baya wa arada sunan bi ra'ayihi yake kawo ra'ayin shi wanda ya saba wa sunna ina fata an gane ma'ana ya bijire wa bin sunnan manzon Allah ta hanyar kawo ra'ayin shi in aka ce manzon Allah ya ce kaza sai ce a ai Imam Malik ya ce kaza in aka ce kaza sai ce malam ya ce kaza kai ba ma wannan ma jingina zuwa ga malik ba wani ma zai ce mu iyayen mu haka muka suna yi ba abin da ya mai zafi idan dai har ya san cewa yana matsayin kafirci ne a ce manzon Allah ya faɗi ka ce wani ya faɗi ma'ana shi ma yana wata shari'a kai a yadda kake faɗi ba wai abin da shi ya faɗi yana nufin shari'a bane kai tsaye amma kai da awarka tana nuna cewa shi ma wannan kamar wani wahayi aka yi mai ina fata an gane to kun ga wancan ya fi tsanani sama da ya fi tsanani ga wanda ya ce wai mahaifin shi ya ce ko mu iyaye mu haka muka samu suna yi kuma haka za mu ci gaba da yi mu ba za mu ɗauki salo irin na annabi da sahabbai ba ko malamai waɗanda suka zo malaman farko ba as-salaf as-salih ina fata an gane eh haka zaka ji wasu suna faɗi sai a ce yanzu kai kana nufin yanzu ubanka akan kuskure yake to shi waye uban naka in ka jingina shi da annabi waye ubanka kuma wa ma ke labarin shi wa ma ya san shi eh ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fitin cancan a girmama shi shi ya fitin cancan a yi masa biyayya saboda mahaifinka mahaifinkan wa waye mai wahayi wa ma ya san da shi ba wanda ya san da shi ina fata an gane to malai sannan malai yace ورام أن يردها إلى مبلغ نظره kuma ya nemi ya rika mai da duk wani hukunci da aka kawo zuwa ga abin da kawai zuciyar shi take so zuwa ga abin da ya kai matuƙa wajen yin nazari yana ganin kawai shi shi iya nan an kai shi da ilimin ta hake na ilimi mala yace to irin waɗanda suke ɗaukar irin wannan tsari fa huwa dallun mubillun to shi batacce ne kuma mai batarwa wa man jahala zalika kullahu aidan kuma dukkanin mutumin da ya jahilci waɗannan abubuwan da muka kawo gaba ɗayansu wa taqahhama fil fatawa bila ilmin ya kutsa cikin ba da fatawa ba tare da ilimi ba fa huwa ashaddu fa huwa ashaddu aman to wannan shi yafi tsananin makancewa ma wa adallu sabila kuma shi yafi tsananin bacewa tafarkin gaskiya ina fata an gane duk mutumin da yake ra'ayi shi zai bi kawai an ce maka annabi ya ce annabi yayi kai ka ce wane ya ce wane yayi nawa za a ɗauka kaga wannan batacce ne kawai ina fata an gane malam ya gama magana akan salo na uku kenan masu cewa ai abin da kuke nufi da kuka ce abi sunnar annabi kuna son ku ce ni a daina amfani da waɗancan abubuwan da waɗancan malaman suka kawo mun gane wayan ku to mu za mu ci gaba da ban abin da suke bi an gama da sulfi na uku kenan dama ya ce mana mutane sun kaskashi nawa kashi hudu ne ina fata an gane mun yi kashi na farko da na biyu da na uku yanzu za mu shiga na hudu ما نيتي رابعا نهدو ثم إن هناك وهما شائعا ما نيتي سننكما أقوي ونممونا وهمي دأجي عند بعض المقلدين أوجا وساش وسما استقليدا وسما سبي تذيذ المذهبة ينقى لك شيء المذهبة يصدهم عن اتباع السنة التي تبين لهم أن المذاهب على خلافها وجدت كنجسو gabarin bin sunna wacce take bayyana cewa mazhabobi gaba ɗayansa ai saɓanin sunna ne ina fata an gane wannan wannan wahamin suna ganin cewa kai ai aka ce abu sunna to kuma mazhaba ta mutu kenan ai to dan me za ka ce mazhaba to mu za mu mazhaba za mu kyale za mu kyale sunna abin da aka ce mana mi kawai za mu yi ina fata an gane to kun ga wannan wahami ne wanda yake mummuna kamar yadda malam ya faɗi ما نيتت وهو ظنهم أن اتباع السنة يستلزم تخطئة صاحب المذهب cewa bin sunnar annabi kai tsaye wai aka koro hadisi zaka ce manzo Allah ya ce to bin wannan hadisin da zaka yi bin sunna din zai zamto cewa wajibi ne sai ka kuskurantar da malaman mazhaba kun gane abin da yake nufi kuwa kenan wai aka ce a tsaya abu sunna sai ga cewa ah to ai malam maza ba kaza ya faɗi magana ta saba ta annabi kuma an ce ai wabi ta sha ta annabi mun gane wa yau ne kuke yi na cewa dole kuna nuna cewa kawai malaman mazhaban nan gaba ɗayan su kuskure suke yi ina fata an gane to waye kuma malam mazhaban aka dingina da annabi ina fata an gane malaman mazhaban nan ma fa ku duba ku gani ba ma fa sahabbai bane ba kuma tabi'ai bane ɗaya ne daga cikin su ma tabi'i shine wane Abu Hanifa amma da imamu malik sai an shiga an ce tabi'i tabi'ina ma'ana sai an ƙara tabi'i tabi'ina imamu shafi sai an ƙara an ce tabi'i tabi'ina imamu ahmad bin ambal sai an kare ta tabi'i tabi'i tabi'ina ina fata an gane to su waye su kuma in aka dingina sai sahabbai ballantana kuma kai ga ubangidan gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai kun ga su din ba komai bane ko ba haka bane to su abin da suke cewa shine in aka ce ayi riko da sunna kai tsaye cewa ake ayi watsi da mazhaba gaba daya ko kuma a'a kuskurantar da malaman mazhaba ake dan me za a kuskurantar da su ina fata an gane sai malai yake cewa wattakhti'atu ma'anaha indahum at-ta'nu fil imami abin da suke cewa wai kuskurantar da malami yanzu aka zo aka yi fatawa aka ce imamu shafi'i ya faɗi kaza kace kuskure ne ya saba hadisin annabi wai suna ganin cewa wai ka soki malamin ne kawai kuna son dai ku soki malamin mazhaba ne shi yasa kuke cewa abu sunna annabi akwai masu faɗin haka da wannan wahamin wanda yake mummuna an gane ko su a wurin su fa walamma kana at-ta'anu fi fardin min afrad al-muslimin la yajuz suke cewa a yayin da ya zanto kuma sukan ɗaya daga cikin musulmai bai halatta fa kaifa fi imamin min a'immatihim to ta ya za a yi ma a ce wani malamin su ma ya kuskure a dingina mai kuskure ai bai taɓa yiwuwa ba su fa ana tunanin kenan mala yace wal jawabu to ga amsa jawabi akan haka anna hadha al ma'ana batil mala yace wannan ma'anar da suke kawowa rusasshiya ce batacciya ce wa sababuhu الانصراف عن التفقه في السنة abin da ya ja ko wannan abin da ya ja waɗannan sai ganin cewa kuskure ne saboda kauce ma bin sunna da suka yi ne shi yasa suke ganin cewa idan aka jingina wa wani kuskure to an yi laifi ta ya za a jingina wa wani kuskure malai yace abin da ya ja musu wannan kaucewa daga bin sunna ne ba sa bin sunna manzon Allah sau da kafa wa illa mal yace in ko ba wai rashin bin sunna bane ya ja musu wannan fa kaifa yaqulu dhalika al ma'na muslimun aqil ta ya musulmi mai hankali zai faɗi wannan magana an ce manzon Allah ya faɗa ka ce wani ya faɗa kuma ka ce wai dan an ce wani ya kuskure ka ce wai an yi laifi ta ya za a yi musulmi mai hankali ya faɗa haka wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam huwa al qa'ilu alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine faɗin cewa idza hakama al-hakim idan mai hukunci yayi hukunci fajtahada yayi kokari yayi ijtihadi fa asaba ya dace da daidai falahu ajrani yana da lada guda biyu wa idza hakama idan kuma yayi hukunci fajtahada yayi kokari fa akhta'a yayi kuskure falahu ajrun wahid yana da lada kwaya daya jama'a ku ji ashe duk yayin da aka kira Imam Malik aka ce ya kuskure a wuri kaza sai a ce mai yana da lada nawa lada daya to yanzu mutumin da aka jingina wa lada idan Allah bai laifi shi yanzu an gina mashi ko an soke shi ina fata an gani na'am sai ma ya ce wannan hadisin rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin al-littafin na as-sahihain to kun ji sai ma ya ce fa hadal hadithu yuraddu dhalika ma'ana wannan hadisin yana yin raddi ga wancan ma'anan waɗancan mutanen da suke faɗin cewa suka ake yi ga shugabannin mazhaba limamin waɗannan mazhabobi wa yubayyinu bi wudu'in la ghumuda fihi anna qawl al-qa'ila mala yace kuma yana bayyana qarara a fili cewa la ghumuda babu wani koyo a cikin wannan cewa anna qaulal qa'ila cewa fadin qaulal qa'il fadin mai magana da yake cewa akhta'a fulan wani yayi kuskure ma'anahu fi shar'i ma'anan shi a shari'a asbata fulan usiba fulan ajran wahida wani ya samu lada daya an gane maganan kuwa kenan kawai abin da zaka lura cewa zai bayyana maka ba a rufe ke ba abu ɗaya ke daga lokacin da aka ce maka wane ya kuskure malam wane ya kuskure a ilimin shari'a ana nufin cewa wane ya samu lada daya ina fata an gane gashi manzo Allah ya ce idan yi hukunci ya zama yayi daidai yana da lada nawa idan yayi hukunci yayi kokari yayi kuskure yana da lada nawa kaga shari'a da an ce malam wane ya kuskure ashe ba ta waya ba ta waya bane a gare shi an yi gida mishi lada nawa lada daya ملك فإذا كان مأجورا في رأي من خطأه idan ya zamto cewa shi abin a bashi lada ne cikin ra'ayin wanda ya ce wani kuskure ya yi wanda ya kuskurantar da shi fa kaifa yatawahhamu min taqti'ati iyyahu ta'an fihi ta ya za a yi ma mutum ya rika tunanin cewa to wannan kuskuren da aka jingina ne masu ne gare shi ta yaya la shakka anna hadha tawahhum amrun batil mala yace ko shakka babu wannan wahamin da mutane suke yi al'amari ne wanda yake rusashe abu ne wanda yake batacce yajibu ala kulli man qama bihi an yarji'a anhu ya zama wajibi ga dukkanin mutumin da ke tsaye akan irin wannan tunani ya dawo ga barin wannan tunanin ya watsar da shi kawai wa illa in ko ba haka ba fa huwa allazi yata'anu fil muslimin to shine fa yake suka ga al'ummar musulmi ina fata an gane eh to an ce annabi ma ya tabbatar da lara kai kuma kace a'a ba lara ɗaya bane ai suka shi ake yi kaga anan kuma kai ne nan ka saba wa dukkanin al'ummar musulmi وليس في فرد عادي منهم ما لا yace amma ba wai wani mutum ba wanda aka saba na al'ada a cikin mutane kai wani ɗaya daga cikin mutane ba za ta bidin jinami wannan a ce kuskure bane an gane ko bal fi kibari a immatihim ma la yace kai bari ma a cikin manya manyan malaman su min as-sahabati wat tabi'in daga cikin sahabbai da tabi'ai wa man ba'dahu da kuma waɗanda suka biyo bayan su min al-a'immatil mujtahidin daga cikin shugabanni limamai masu ƙoƙarin ijtihadi wa ghairihim da wasunsu fa innana na'lamu yaqinan domin mu muna sani sani na yaqini cewa anna ha'ula'il ajilla cewa waɗannan manya-manyan malamai kana yukhti ba'dhum ba'dhan sun kasance suna sashin su yana kuskurantar da sashi ai kwanakin bayan mun karanta ko a cikin fatawar da Umar bin Khattab ya yi hukunci tsakanin wane tsakanin abdullahi dan mas'ud da ubay bin ka'ab in ba ku manta ba ubay bin ka'ab ya ce ya halatta mutum ya yi sallah a cikin tufafi kwaya daya wanda yake sawa kullum ko da yaushe shi kuma abdullahi dan mas'ud ya ce a'a bai halatta ba tunda ayi wancan lokacin saboda kunci ne amma yanzu tunda akwai wadata gaskiya bai halatta mutum ya rika yin sallah a tufafi kwaya daya ba da sayyidina umar ya zo ya ji labari sai ya ce a'a kai ubay bin ka'ab kai kai daidai Abdullahi da Mas'ud kai kai kuskure amma kai ma kai kokari ina fata an gani kun ga kai tsaye bai ji kunya ya jingina masa me ba kuskure ba ya ba shi dara daya har yake cewa daga yau ba na son ƙara jin wani ya zo nan yana sabanya kan wannan matsala kun ga ya toshe kofar banna ina fata an gani to shine wannan abin da malai yake kokarin ya faɗa mana anan wa yaruddu ba'dhum ala ba'd kun ji sashin su ma yana masashi raddi yana mai da masashi martani ina fata an gane ai mun karanta a baya a sallan gawa nake tsammanin ko menene akwai fata wadda Abu Hanifa yayi a a cikin sallah wanda aka jingina mai aka ce wai Abu Hanifa ya ce wai in ka zo sallah haramun ne ka daga hannunka bayan kabbaran harmar zaka yi haramun ne ka daga hannunka zaka je rukui ka ce Allahu akbar ko aka wanda ga cikin almajiran shi ce a mu mun samu sunan annabi saboda haka mun yi aje abin da Abu Hanifa ya faɗa wannan abin da ya faɗa kuskure ne mun ɗauki na annabi kun ga ya ba abu hanifa lada nawa lada ɗaya ina fata an gane afa yaqulu afa yaqulu aqilun mal yace to yanzu mai hankali zai iya cewa inna ba'dahum kana yat'anu fi ba'd yanzu sashin suna sukan sashi kenan yanzu dan Allah mai hankali zai iya wannan tunanin bal mal yace bari malai لقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطى أبا بكر رضي الله عنه يا تبت أسن هديتي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا كسكورا تدى سيدنا أبو بكر ألا يكار مش يدى في تأويله لرؤيا كان رآها رجل cikin wani mafarki da wani mutum ya yi abu bakar ya bashi fatawa ya ce mai abin da ka gani a mafarki kaza da kaza da kaza ne ina fata an gane sai manzo Allah ya ce mai a'a fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lahu sai manzo Allah ya tsira amincin Allah su tabbata gare shi ce ma Abubakar asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan ka dace ka dace da wani sashin kai kuskure a wani sashin yanzu dan Allah annabi ya soki Abubakar kenan jama'a yanzu annabi ya soki sai na Abubakar bal ya ma dauka shi ne ya nuna cewa yayi kokari a wani sashi kaga wannan lada biyu ya tabbata ga kuma wani ga kuma wani ladan kuma a gaba kwaya daya na kuskuren da yi kaga lada uku ina fata an gane malai yace to fa hal qa'ana sallallahu alaihi wasallam fi ababakar bi hadhihi kalma yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soki sayyidina abubakar kenan da wannan kalmar da yayi kuma ko daya ai hankali ba zai dauka ba sai malai yace wa min wa min ajib wa min ajib ta'thir hadha al-wahab ala asabihi yana ɗaya daga cikin mafi abin mamaki na daga tasirin wannan wahamin da mutane suke yi masu bi ta zai din mazhaba annahu yasudduhum annahu yasud annahu yasudduhum an ittiba'i sunnati al-mukhalafati li madhhabihim wannan yana sa su yana sa su ya kawar da su gaba daya gabarin bin sunna wacce ta saba mazhabarsu kun ji mafi karancin tasirin da wannan abin zai shi ne ya hana maka bin sunan annabi ka ce ai ku a mazhaban ku kaza ne muna ba da misali kullum ai mutum misali ya zo ya ce a shi kawai a sallah a mazhabinsa an ce sallama ɗaya ake yi ba a yin sallama biyu kaga wannan ya hana wa kanshi bin sunan annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance yana yin sallama biyu ne sallaman ma kusan kala hudu ne akwai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah akwai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah akwai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum akwai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sannan kuma akwai assalamu alaikum kwaya daya kala nawa biyar sai ka ce a kai a mazhabin ku kwaya daya ake yi ma'ana ka haramta wa kanka duk waɗannan sunan da manzon Allah ya karanta kai ka haramta wa kanka saboda ka ce kai kana mazhaban malikiya ne saboda haka haramun ne ka bi sunan annabi to mafi karancin mafi karancin lada ko kuma sakamakon da mutum zai samu kenan fa in yi riko irin wannan irin wannan rikon yake mu addini idan mutum ya dauki wannan a matsayin addinin shi kun ga mafi karancin hasara da zai samu kenan ya haranta wa kanshi bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amin malai suka bai cewa li anna tiba'ahum iyaha domin bin wannan mazhaba din da suke yi ma'anahu indahum at-ta'nu fil imami suna ganin cewa kai wannan suka ne ga imami idan suka bi sunna wannan ya nuna cewa ai sun soki malamin su ma sun yadda cewa kenan imam malik ya kuskure ina fata an gane ko shi kenan an yadda cewa imam shafi'i ya kuskure kenan to dan me za su kuskurantar da shafi'i kun ga anan sun girmama shi sama da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaj wa amma tiba wa amma tiba'uhum iyyahu amma bin shi wannan malamin da suka yi walau fi khilafi sunna ko da ko magana shi ta saba wa sunna fa ma'anahu ihtiramuhu wa ta'zimuhu su a wurin su ma'anan shi shine kawai sun girmama shi kuma sun karrama shi ina fata an gane su a wurin su ko da magana ta saba wa sunna annabi to su sun girmama shi suna ganin girmamawan ya fi su bi sunan annabi kenan bin sunan annabi ya kasa ma me ya kasa wa wancan girmamawan da suke yi sun girmama wani sama da annabi mala yace wa lidhalika saboda haka ne fahmun yasirruna ala taqlidihi firaran min at-ta'n al-mawhum wani fahimta ne wanda suke dogewa akan wannan fahimta suke bi ta zai zai din wannan fahimta ta su firaran min at-ta'n al-mawhum saboda wai kokarin tsere ma wancan sukan da suke da suke wahamin cewa wai suka ne ga su waɗancan manyan malaman mazhaba mala yace wa laqad nasiya haula haƙiƙa waɗannan masu irin wannan maganan fa sun manta ne wala aqulu tanasau ba zan ce sun manta da gangan ba da ma kun ji wannan magana wannan shi ne kaman ana tauna ana tauna tsakuwa domin ayatul tsoro ko mala yace waɗannan mutane fa sun manta amma ba zan ce sun manta da gangan ba shine ta nasau ba zan ce sun manta bane da gangar annahum bi sababi hadha alwahmi waqa'u fi ma huwa sharrun mimma minhu far ba zan ce haka ba domin sababin wannan wahamin da suka yi sakamakon wannan wahamin da suka yi waqa'u fi ma huwa sharrun sun fada a cikin abin da yafi sharri mimma mimma minhu farru sama da abin da suka gudunma ina fata an gane sun gudunma suka ga malamin mazhabarsu shugaban mazhabarsu amma kuma sun ƙi bin annabi sun saba wa annabi kun ga wannan ya fi sharri sama da me sama da suka gare shi ai gwara ce ka bi annabi ka soke shi ina fata an gane kaga a wajen bin annabi akwai tsira amma a cin watsi da na annabi da ɗaukan na wani akwai tsira babu fa innahu law qala lahum qa'ilun domin idan da wani daga cikin su zai ce idza kana littiba'u yadullu ala ala ala ala ihtirami almatbu'i idan dai har za a ce bibiyan waɗannan manyan malaman yana nuna cewa shine girmama wanda wanda yake bin su yake yi wa mukhalafatahu da kuma saba mishi tadullu ala ta'ani fihi yana nuna cewa an soki wannan malamin fa kaifa ajazat fa kaifa ajaztum li anfusikum mukhalafata sunnatan nabiy sallallahu alaihi wa sallam to ta yaya za ku yi kanku sakamako cikin saba wa sunnan annabi da kuka yi jama'a kun ji wannan kamar wancan bayani yake musu to idan da ɗayan su zai ce a ai bin bin bin waɗannan tafarkin na waɗannan malaman shine abin da yafi dacewa saboda kar a soke su kuma suna jin tsoron kada su saba musu domin suka ne ga waɗannan manyan malamai nasu to ya za ku yi da sunnar annabi da kuka sabawa menene hukuncin ku wa tarku ittiba'iha ila ittiba'i imam al-madhhabi fi khilaf as-sunnah da kuma barin biya da kuka yi na kokarin bin wani malami daga cikin malamin mazhaba kuka kyale sunan annabi kuka saba sunan annabi wa huwa ghairu ma'sum alhali shi wancan malamin mazhaba din ba ma'sumi bane ba kararre bane tsararre ga barin kuskure wa ba'nu fihi laysa kufran amma kun san cewa kuma suka ga wancan malami naku na mazhaba ba kafirci bane ina fata an gane fala in kana indakum mukhalafatu al-imami tu'tabaru qanan fihi idan ku a wurin ku kuna ganin cewa saba fatawar ɗaya daga cikin manyan malamai din na mazhaba kuna ganin cewa ku suka ne a wurin ku abin lura ne akan cewa wannan suka ne fa mukhalafatu fa mukhalafatu rasul sallallahu alaihi wa sallama azharu fi kauniha ta'anan fihi ai saba wa sunnar annabi shi yafi zama shi yafi zama mabayyani cikin saba wa mai cikin yin suka ga annabi din idan ka ce kai mazhabi za ka bi kai watsi ta annabi ma'ana annabin ba shi da wata kima a fuskanka ba shi da wata fuska ba shi da wani kima a wurinka ma'ana suka ga annabi ai ya fi tsanni sama da suka gawa ga shugaban mazhaba ina fata an gane yawwa to kun ga nan kai tsaye shi ya fi zama yanzu da ka soki annabi da ka soki malam mazhaba wanne ya fi sukar abin da malai yake sunna mana an kenan sukar annabi mene hukunci shi kafirci sukan malam maza ba ba kafirci ne bal tabbatar mai da lala ɗaya ne ma ina fata an gani sai malai ya ci gaba da cewa fala in kana indakum mukhalafatul imami oke mun karanta nan ko sai malai ya ce bal zalika huwa al-kufru bi ainihi kun ji malai ya ce kai bari ma wannan shine kafirci ma na ainihi ka bar maganan manzon Allah ka bi maganan wani wannan kafirci ne karara na ainihi wannan shine ai mun karanta a baya manzon Allah ta'ala yana cewa falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum min azabun alim a cikin sura Ali Imran Allah yana cewa qul ati'u Allah war rasul kace ku bi Allah ku bi manzon Allah fa in tawallau idan kuka juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya san kafirai ashe saba manzo Allah kun ji shi me to ta yaya za a yi ka dauki wani abu wanda yake da matsayin kafirci kai kuma ka dauki wani abu sama da shi ka kyale abin da yake daidai a cikin sunnar annabi ko a cikin addinin musulunci Allah ta'ala ya samu dace sai mali ya ci gaba da cewa wal iyadu billahi minhu muna neman tsarin Allah daga wannan kafirci din mala ya ce lau ƙada lahum zalika qa'ilun idan da wani mai magana zai ce da su zai faɗa musu wannan maganan lam yastati'u alaihi jawaban ba za su iya bashi amsa ba ina fata an gane ba za su iya bashi amsa ba akan wannan abin da yayi musu magana Allahumma illa kalimatan wahida mala ya ce sai dai kadai a iya samun wata kalma kwaya daya qala ma sami'naha min ba'dihim dai so da yawa mukan ji irin wannan maganganun a wajen wasu daga cikin su wa hiya qauluhum shine fadin su inna ma tarakna sunnata thiqatan minna bi imamil madhhabi wa innahu a'lamu bis sunnati minna to kun ji wata sabuwa wai idan suka bar ta annabi suka bi maganar wani daga cikin manya-manyan malaman mazhabobi maganar da za su ce sun ce mun bar bin sunan annabi ne saboda mun yadda da cewa wannan malamin da muke bi ya fi sanin sunan annabi kuma ba zai faɗi son zuciya ba ina fata an gane su a wurinsu haka ne wannan tsarin yake amsan da za su iya badawa kenan kwaya ɗaya to in ya zamto cewa kuma a to shi ya yi ƙoƙari ne domin a zamanin shi kamar yadda muka bayani a baya hadisi yana da wahalar samu haka ne ko imamu ash-shafi'i yana da ɗalibi mai suna ahmad ibn hanbal shi da kanshi yake ce ma ahmad bin hanbal kai kafi ne sanin mazajen hadisi kai ka ma ne sanin ilimin hadisin annabi idan aka samu wani hadisi ya tabbata daga annabi dan kufa ne dan sham ne dan basara ne aka samu wannan hadisin daga waɗannan garuruwan ne to ka bani labari saboda jima'i ne kokari in bi sunan annabi ɗalibin shi zai faɗa mu haka idan ya zamto shugaban maza ba gaba ɗaya zai faɗa mu ɗalibin shi haka to ina kuma ga wanda ba su taɓa ganin shi ba ma ba su rayu tare da shi ba ina fata an gane wannan shine kaɗai amsa da za su iya badawa ina fata an gane a to ai dama mana ba imam malik ya faɗi ba ya ce babu wani ɗaya daga cikin mutane face yakan yi daidai yakan yi kuskure duk lokacin na faɗi wata magana ta saba ta annabi ku yi watsi da magana ta faɗi ta annabi imam malik ya faɗi wannan imam shafi'i ya faɗi wannan abu hanifa ya faɗi wannan imam ahmad bin hanbal ya faɗi wannan ina fata an gane dukkanin sun faɗi wannan manganin to yau ka zo ka faɗi magana kace imam malik ya ce kaza ko a malikiya an ce kaza ko a shafi'iyya an ce kaza sai mu ce wani hadisin annabi ka dogara da shi baka da hadisi to a kuma muna da hadisin annabi saboda haka ba za mu dauki magana ka mai amfani da ita ba za mu dauki ta annabi ina fata an gane sai mu ce radina qismatul jabbaru fina lana ilmun walil a'da imanun ko ba haka bane fatan Allah ta'ala ya sa mu dace saboda kurewar lokaci insha Allah ta'ala anan zamu dasa aya idan Allah ta'ala ya kai mu sati na gaba muna tare insha Allah ta'ala za mu shiga cikin littafi kai tsaye za mu karasa muqaddima sannan mu shiga cikin karatun littafi kai tsaye abin da muka faɗi ya zama dai muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu tare a cikin lada wannan kuma ne ne kuskure ina roƙon Allah ta'ala ya gafarta mu kowa da bukatun shi na alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana marasa lafiyar da suke gidaje gidaje da asibitoci muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ɗauka musulunci da musulmi gaba ɗayansu ya kuma ƙaskantar da kafirci da kafirai su duka muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi mafiya kyawu da sofin shi mafiya kamala ya sanya mu daga cikin bayan shi na gari ya Allah ƴan uwanmu da ake yakin su a wannan ƙasa ta Siriya da ƙasar Somalia da Afghanistan da Iraq da sauran ƙasashen musulmi muna roƙon Allah ta'ala ka ba su rinjayi domin jama'a babu abin da za mu iya baiwa waɗannan bayan Allah mutane suke rayuwa a Falastin mutane suke rayuwa a Syria wallahi in baka jin wani abu a ranka yana ɗaya daga cikin sifa ta munafurci ka ji wani abu ya samu dan uwanka baka jin zafi a ranka baka da imani idan dai har ba za ka iya taimakon su da komai ba addu'anka tana zuwa tana da kasu ina fata an gane a yau ne gwamnatin ƙasar Rasha ta nannaɗa makamanta gaba ɗaya ku ji Rasha gaba ɗayan ta zo da jirgin yaƙi take yaƙi take yaƙi ƴan tawaye ‘yan tawayen nan kuma gwamnatin shi'a ne ya kamata jama'a mu sani karara gwamnatin shi'a kuma dama halal ne a kanta ta kashe dukkanin wani ahlus sunna na duniya dukkanin wani ahlus sunna a wajen dan shi'a ya halatta ka ci dukiyar shi ya halatta ka kashe shi ka ci dukiyar shi ya halatta ka ribace ƴaƴan shi wannan shine mazhabi na shi'anci to bashar al-asad mutum ne dan shi'a kowa ya sani ina fata an gane to kuma ‘yan tawayen Allah ta'ala ya ba su taimako domin kasar larabawa da saudiya da sauran kasashe suna taimaka musu da kuɗi da makamai kuma na yaƙi a yanzu haka sun kwace babban birnin sun kwace manya-manyan garuruwan gaba ɗaya sun kwace to su 'yan rasha ɗin sun ga cewa wahala ta yi wahala yanzu don duk ba da ake jefawa a ƙasan ƙasar rasha ke kawo ma su waɗannan inshiyan suke taimakon su ina fata an gane to muna roƙon Allah da American da Rashin da dukkanin wasu ƙasashe na yammacin duniya da suke ƙoƙarin rusa musulunci Allah ka rusa su muna roƙon Allah ta'ala kuma ya taimaki waɗannan ƴan uwa namu ya ba su zaman lafiya na dindindin ya tabbatar da gaskiya da adalci da kuma musulunci a ƙasashen su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته